إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 23 ga watan safar hijira shekara 441 wanda ya dace da 22 ga watan goma shekara 2019 yau insha Allah za mu yi darasi na goma ne ku? kulukun mara mai jama'a kai wani mai 20 zami ki kaji ba duka ta yi da yawa na goma na goma? Allah za mu darasi na goma cikin littafin balogar maram Allah muna dai cikin kitabun tahara karatunmu na ƙarshe dai bayanin ladabi na biyan muna cikin dai magana ta adawul hajja magana biyan bukata daga bayan gari ko tsari mun yi bayani akan mas'alar hana taba al'aura da dama a cikin halin wutsari kuma da hana wanke kazamta da hannun dama kuma da hana lunwashi a cikin abin sha cikin makayi kai cikin duka makayi za mu tashi hadisin salman insha Allah وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو, أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار أو نستنجي برجيع أو عزم رواه مسلم abin da yake wannan ruwaya ta salman asalin magana cikin sai musulun wani cikin kawalikon mashirkai yake cewa allamakun nabikun kulle shi hatta khira'a ya ce ajal ya kamar ya mai gatsi ne ya mai shigantaka ne cewa ko annabinku ya kuwa muku komi hatta da biyan hakashi annabinku ya kuwa muku komi hakashi ya kuwa muku ce kwarai haɓe bukata ya kuwa ba abin da baka iya kamar zikiri haka ne annabi ya kuma komi eh ba wasa ba haka ne haka ne ba zikiri bane ba ka tabbata haka ne annabi ya kuma mana komi hatta biyan bukata ya kuma ya zai sai ya ce bayan ya ce ajal cikin sai musulun tukun ya yake cewa bayan ya tabbatar mai abin da yake so izgiri kan shi annabi ya kuma mana komi hatta da biyan bukata ya ce laƙar na hana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil alqiblata bi yadin aw bawlin manzana sallallahu alaihi wasallam ya hana mu fuskanci alqibla bi ga'itin aw bawlin da bayan gari ko tsari aw nastanjiya bil yamin kuma ya hana mu mu kama ruwa da dama ya tsarki da hannun dama cikin abin da ya hana miki kuwa mana au an nastanje bi aqal min thalath ahjar kuma ya hana idan zamu yi tsarki na foge na dutse zamu ce ya hana mu da kasa da duwatsu uku aw nastanje bi raji' kuma haka ya hana mu mu yi tsarki da kashi na dabba aw azamin ko kashi wannan abin da ya hana mu ne wajen kan mu biyan bukatar su kan fuskanci alkibla da bayan gari ko wutsari kan mu yi tsarki kan mu kama ruwa kenan da hannun dama kuma kan mu tsarkaka a ƙasa da duwatsu uku in za mu yi da da dutse auna stanje birje ya hana mu kuma mu yi wannan tsarki tsarkaka da kashi na dabba abu azumin kuma ya hana mu tsarkaka da kashi duk wannan ya hana mu kenan anan za mu ɗauki masalar da harko dai idan mutum zai biya bukata kenan kai ya kalli alƙibla kuma za mu ga ruwaya ka'aba ta baya mu karanta hadisi na gaba mu gama insha Allah duk dai wannan muna cikin ladubba na biyan bukata in mutum zai biya bukata ga yanda ya kamata yayi yanzu dai nan mun karanci ba kallon alƙibla in za a biya bukata kashi ko hutsari kuma hutsarin ko kashin ba a wanke da hannun dama kuma in za a yi na dutse ka a yi da kasar duwatsu ke ana iya karawa a sama don zarkaka a wannan kasa ta kai kakai kasa da haka iyaka bukaci kari kan haka a wannan stanje bi da jikin kuma ba za mu yi ba da kashi na dabba haka wa azamin haka ba za mu yi ba biyan goge kazamta da kashi wannan ruwa ta ta musulun yace wani saba'atin an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu a ruwayar da imam ahmad bukhari muslim haka abu dawud tirmidhi sai ibn majah duk wannan sun kawo ruwayar daga abu ayyub al-ansari ba daga salman ba din dai magana guda ce fadar annabi sallallahu alaihi wasallam wala tastaqbilu al-qibla wala tastadbiruha biqa'atin aw bawl ولكن شرقوا au garibu abinda yake ba da labari cewa nasarar sallam ya ce wala ta staƙabar da ƙibla kakun huskanci alƙibla duna kenan ka a kalli alƙibla wala ta tadabiruha kakku ba ta baya amine ne aka hana a huskanci alƙibla ko a ba ta baya sai ce bi ga'itin abolin wajen kashi wanda bayan gari ko wurin wutsari ka kalle ta ka a bata baya sai ce walakin sharriku augar ribu amma ku kalli gabas ko kalli yamma kan ku huskanci alƙibla kan ku bata baya amma ku kalli gabas ko kalli yamma wannan ana magana da wa ana magana da a madina annabi yana magana a madina salama iya magana da sahabbai iya magana da yan madina ba yan na afirka ta yamma ba bala ya ce ko nijar kenan su mutanen madina suna arewacin makka kai tsaye arewacin makka suke kenan su alƙiblar su guzumce alƙiblar yan madina gabas ce ta guzumce kenan su mutanen madina idan su kalli yamma ko gabas zuwa ya zuwa ya gina ba ba kamar kai da galli gusum ko arewa da suke yin hamdu zuwa mutane a kenan nan ke mutu jamta nan kenan da suke afirka ta yamma ko yammacin ruwa ya ce su su kalli gusum ko arewa eh haka za ce ku kalli gusum ko arewa mu a nan kenan mutum zai biya bukata ya ce ka kalli gabas ko yamma eh ka kalli gusum ko arewa shine kai a wajen ka za a kama ka wannan magana a wannan wurin yan madina ka ce kan su kalli su kalli gabas ko su kalli yamma to mu a ce ka kalli kusan ko arewa nan ne baka ba alƙibla baya ba baka ba ta gaba ba wannan shine ladabin da za mu ɗauka a wannan wuri na na huskantar alƙibla illa anan in akwai mas'ala ko manganin malamai magabata da kansu gabata musu kan mas'alar kallon alƙibla bambancin gida da daji wasu na cewa wannan magana ta huskantar alƙibla a daji ne a gida ba laifi ba ne wannan an samu wani magana har daga abdullahi bin umar wanda ya wannan maganar cewa sai in a daji ne a gida ba laifi ba ne to amma abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba ta yi ba manzan Allah ya ce ku kalli gabas wala ku kibla ku bata baya a gidan a wata fahimta ce menene ya wakana shi sa suke mai inkari sauran sahabbai da dama cikin mana suke inkarin kan ibn umar ba ta mana madogara ibn umar abin da ya wakana ya ce ya hau ɗakin ɗalwoshin hafsa cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ummatul mu'minin ya ce a nan ne wajen leke-leke sai leƙuhe ga manzan Allah a cikin gida iya biyan bukata iya kallon sham ina ya ba ƙila baya wannan shi ne wakala to an ce wannan da malamai suke rage kawai matsalar wannan ba hujja ba ce ba a kore umarni da manzan Allah har da manzan Allah ya ƙararar ƙaunar kakkuyi suce wannan akwai adewa da zai ka haka nan yakan yi cewa hususiya sanin salasalama yakan yi maganar mantuwa ya ce iya mantuwa yakan yi wani dalili da zai kawo haka amma wannan gani ya gama zala a cikin gida na ɗaya kakan bai sa gashin ba kudin shi ne ta kawo shi hango shi ba ce ya baka ji ba ko a kudin ka tani aka gani gurin a ce wannan bai kore an ce kuma a wajen malamai sata na hadisi idan aka samu arada tsakanin kaulin mu'alfin misali nan manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza ayi kaza ya ka samu wani aiki ko bai yi ba ko ya ce misali ka ayi kaza ya faɗi ka kuyi kaza ya ka samu yayi ana rinjaye da kaul ana fi'il inda ya ce shi yakan yi wasu dalilai da yawa mantuwa zuciya wani uzuri da abin iya ko magana da bari iya kawowa ya a wani abin amma a ce magana ta haikari matuƙa bai warware ta ba ya baka umarni kenan ya kara baka ya kara baka umarni wannan wani abu ne wanda a cikin gida sun ba mu gani ma na anan ba karantarwa ba karantarwa a wani aboye amma karantar da su ya karantar da su cewa kakku da alƙibla kakku ba ta baya wannan damurin sahabbai kan haka suke ba magana kallon alkibla a gida ko a daji ko ina ka kalla alkibla wannan shine magana madogara kan matsalar shine Abu Abdul Asadi ke cewa matsala mun ta Sham da muka koma kasar Sham kasar Shi'a cikin tilattajawan da ba zama gida wasu duk abin da kan jihadi duk da kwasan Abu Abdul Asadi shine ba manzo Allah masarkin farko a Madina da manzo Allah hijira gidan shi ya fara sabka kayan mazala ya gidan shi da na matan shi a masallaci sai ruwa mazala masarki wannan tsohon lattijo na mace lattijo da a ranar an ce ta ba tsohon ne ba amma dai a lokacin makidanci ne da iyalan shi da komi hatta kai lokacin da mazala sama iya iya kasa shi iya sama lokacin akwai beni mazala iya iya shi iya kasa mazala mazala iya kasa shi iya sama sai ruwa ya zube yake zuba kasa yadda ya za manzan Allah ya kasa shi a sama ya ce wani ka koma sama ya ce manzala ya hau beni a takaice wannan bawan Allah shine tukan mutum harkar su aka fara manzo labar duniya duk abin da ake da shi aka yi jihadin da ake ayi nan ayi gabas ayi yamma wannan tsoho da shi aka yi almanzo da koma ga Allah Abubakar ya hau sune yan gaba gaba da su ake ko Abubakar koma ga Allah Umar ya hau sune a gaba gaba ba ja da baya Umar ya shekara 11 haka ya bar duniya da su aka yi Usman ya hau da su aka yi har lokacin ma'awiya lokacin da aka fara shiga europe da jihadi wanda annabi ya bada fadala ta bude constantania iya daga cikin masu watar da su ra'ayi karshe dai abu yawan sari iya cikin masu kwarar shiga ruwa yaƙi a ruwa cikin sahabbai da da ba ruwa ba su kullum farkon hawa ruwa a kai hari cikin europe kuma allah sa na kabarin abu asari iya turkiya kabarin shi iya europe cikin jihadi fi sabilillah to abu abin asari ke cewa da muka je shan kuma muka mu dan shan duka wajen bandakin su dole kalli gaso ka bata ba dole kalli kibla dole kalli gutsun ko ka kalli arewa misali kina can kurin haka ta bandakin su sai sai mu dan ka ta kuma mai da fara kurin kayan ruwa ta tayi dan kada ta miya suka fara kur'an suka fara kur'an ya zami dole banda ki wata banda ki ba ka da maka ka juya kun ta haka ta to kana kayan darura akan halin darura nan ba lai bane ba shi ma iya ga cewa ko a daji ko a gida dole kalli ka kalla kibla ka bata baya ko a gida ne yace wannan darura ta kawo bin ba da zamu yi ne sai amma ta yamiya yamiya suka fari sai mu dan karkata gurin abin da ya samu zama ka je wani wuri daga ban ɗakin kun haka ce bayan da ka iya ana samun hakan an zaka kenan amma kana cikin aminci ba matsala komi kakka ba alƙibla baya kakka ba ta baya a gari ko a daji shi ne yahi kuma da hada fazala ta kallon ta bata ta rashin bata bayan wannan su ne abin da ya gabata wannan ruwawi sai wa'an aisha ta radiyallahu anha qalat inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man atal ghaib falistatir falistatir don da za shi biyan bukata ya mana ya boye nan ma'ana an kaje kakka yazo a hili bai wannan kallanka don da za ka san biyan bukata ka wani wuri za ka dan labe asali ma ta alghaib wuri wanda yake kasa kasa kun labe wanda ka labe a biya bukata kin ba a san biyan bukata a hilin Allah ko a daji ka san bayan wani abu ko bayan wani ice ko bayan dutse ka kuma da manzon Allah ya sunna shi an zai biya bukata a cikin daji eh ya nesa kai bakin kware nisantar mutane da biyan bukata ya cikin ladan biyan bukata misali kuma ko a gida ladabi na kauce saboda sutura in za ka yi filan za ka gina gidanka ba na hawa dama haka iske in za ka yi naka ka yi ƙoƙarin filankin da za ka yi ban nakinka zama to nesa da wurin zama mutane zaman to nesa kaje ana hira kuma wani mutsi kamar abin daki sai ga an samu matsala ba daɗi sai ga an samu kuma abin da ke yiwa za yi wani ƙara da bidaja kuma ana zai ka kasa wutawa kenan sai cikin ƙa'ida ga mata yi in zaka filankin gidanka ka bin daki da nesa da kunna mutane bakin yawa ka dai abin zai samu sai ya ce wa an ha wata ruwa na ruha abu dawud wanda hadisin da ya tabbata damu duka dukkan sun tabbata da ba wanda an ce bukari muslim da sun inganta wa an ha wata ruwa da aisha radiyallahu anha ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-ga'id qala ghufranak annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin sunnaci in ya huto daga ban mun biyan bukata iya ta gufurana mana neman gafara na akwai addu'a shahararra ta bayan mutu daga ban daki alhamdulillah lazi ya zaba anil hada wa afani ko alhamdulillah zai saba anil wa afani za saba anil aza ko wa afani wannan ruwa ya karin bashi da inganci cikin ruwa da kallon ban ya kawo shi ya shara wannan karin bashi da inganci kuma abin da ya ganta gufurana kadai wurin shiga wannan bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wannan ya tabbata amma ta huta za ta da ghufranaka kuram ghufranak shine kenan kana neman gafara ta Allah wannan kuma bayani ya gabata da mu magana shiga da dama ko sawa da hagun wannan ya cikin ladabba wannan malamai suka kiyasi da masallaci suna ga ana a shiga da hagun ban daki a hoto da dama amma mai bayani ba nasi bane ba daga manzon da Allah ya yi ko wanda ya umarna haka ne wallahi ala wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثه فاخذهما وألقى الروس وقال هذا رجس أو قال هذا ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدار قطني ائتني بغيره abinda yake wannan ruwaya Abdullah bin Mas'ud yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen biyan bukata fa'amarani an atiyo bislasa hajar sai yin umarni in kawo duwatsu uku na nemo fawajattu hajarai ne ya na samu dutse biyu maimakon uku wallam ajin sadisan bin samu na ukun ba fa a ta yi tuhu bai rauta an zama da kashin dabba an ce kashin jaki ne kashi na dabba da ke na jaki ne a kanarwa fa a kata huma sai ya amshi dutsen biyu ya riƙe wa alƙar rauta sai yadda wannan kashi ya ce haza rijisun au haza rikisun duk kalmar ta ce wannan najasa ne wacce ke ishara ga cewa kashin jaki ne don kashin dabbobi da ake ci bai matsayin najasa mai bayani duka dabbar da za ka ci namanta ko raƙumi ko saniya duk da ba za ci ko rago ko akuya duk abin da aka cin naman shi kashi tsakakakke ne haka wutsarin shi dan ya ma wutsari ko ya ma kashi ko kashi ka taba kashin ko ka zo garken su kana iya tsalla a cikin garken anan dabbobi cikin kashin su a garken tumakai da awakai ana raƙumi shi ma an dan an ce dan ka ɗauka an ce ana ana kun hana nan sai ya tabbata annabi zara ya hana yin sallah a ma'atin ibil nan ba dan ba kashin su tsaya a shafai na ma'ushatin garake raƙon ma ya ce suke kwanci wurin shaidanu suke zuwa wurin shi da nabi hana sallah a wurin amma ba dan ban da tasa ba amma a garken raƙon ma kai garken tamakai garken shanu garken aukai a cikin wannan kashin ka sallaka la ya lau a komi kuma ta zanen sallar salama a aikace ya ba da magani da wutsarin raƙumi da madarar shi ko wannan suka zo madina suka samu matsala ta yanayi basu lahiya suka annabi ya ce kuma can bayan gari wajen ko makiyayi na dabbobi ya ka ba su suka shan madarai da wutsarin raƙon da dai sabon suka suka yi namanna kenan dai annabi ya halitta kenan maganin in ya kama yan uwa maganin na dawa ba na canji ba wani arziki ko kariya ko samu magani na gangar na malatin jiki santifika ma za a gane a ilmantar likita zai ma gangar jiki rashin lahiya kaza a gangar jiki an in ya kama a yi da kashin akuya ko timkiya ko tsarinta dona ba kama a cikin maganin kaza ne yana da take da shi eh ko da kashin raƙumi a cikin iya maganin kaza a maganin magani ba magana ba a spiritual abin da yake na wani ka hau ko arziki ko kaza a abin da yake na na gangar jiki magani addawa duk da kashin raƙumi wani wasu akwai bakan da ake yi da wani kashin abu tamakai ko awakai ko tsarinsu aka baka kamsa kai in dai kun a zama magani ne ana iya yi halaka ne babu zama na gasa to dai yanzu a nan an amshi duwatsu biyu wannan kashi na dabba an yadda kuma ya ce wannan najasa ne a wata ruwaya wani lafzin bukari ne labar da kudin imam suka ce annabi ya ce musu itini bi ga kamun wata daban kenan kamun kambacin nauku da mun karanta a baya ba a yi istijmar da ƙasa da dutse uku ya sa kenan lazim zai nemi ta uku mukaran na gaba wannan wa ana bi hurairah radiyallahu an qal inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi azamin aw rawth وقال إنهما لا يطيفران cewa abu hurki bai labarin cewa manzana sallallahu ya ce manzana sallallahu na ya hani hani mi yayi an yuftanja bi azamin awraut ya hani a yi tsarki a tsarkaka da kashi ko kashin dabba wata ruwa iya cewa la tastanju bin raut ولا بالعذاب فإنه ذات خلانكم من الجن kakku yi tsarki da ƙashi ko kashin dabba saboda abincin 'yan uwanku ne aljannu wannan abdullahi bin masaud hatta cikin sai musulun ko ruwaya cewa an labarin annan salama ya sha gamuwa ko ya gamu da aljannu wani lokaci za su same shi iya karatu wani lokaci ma za su zo da tawaga su ce sun zo da almajirai a je a karantar da su ruwan musulun ce wata rana ibn musulun ke cewa da ratul jin wanda ce wannan manzala babu wanda annabi je da shi ya ce muna da naka saɓani wata ruwa an ce ba wanda yin sautarwa ya ce sun ji hasan ga kaza hasan ga ala abinsu har sun ji ma irin da abin da aka na wannan ruwa ce wata ran muna makka kuma manzana maka da inda yake muka sakon hankalin mai tashi muka ce an doke shi ne an kashe shi ne ce muka yi tafin wuri-wuri muna yawon mu mace ba cikin dare jan abu labarin musamman muna yawo duk hankalin mai tashi har garin allah waye wajen jijji da asabani sai suka ce hato daga wajen kira iya tunkarawa suka tare shi lahiya ya rasu Allah ya ce a cikin dare ɗan uwanku wanda suka zo aljanu suka zo wasu ɓangare na aljanu suka zo kiraye ni sun zo da jama'a shi na je na karantar da su mu je ma an gwada muku inda muka zamana da wutar su da abu da muka harkokin da wurin inda aka shaka ya kare har da abu mutar komi sai je ya gwada musu ga inda muka kare abu da su kuma suka tahiyar su to an yake cewa inni cikin wata sai cikin sunan bukhari ke cewa inni da'awtu allaha Allah ta muru bi azamin aw rusul illa tajid tu'man ana da ruwayar ina wuce na muku na roƙa muku Allah dan sun ce wani abinci sai ya kare guzurin sai ya kare annabi kuma ban gari ya mutu ya ba su yace na roƙi Allah duk in za ku samu kashi ko kashi da dabba za ku samu abinci a jikin shi ko da bakashin ba komai za ku samu abinci ita ce kira sai zana ce kanku rinka kama ruwa kanku tsarki da kashi ko kashi domin abincin yan uwanku ne aljanu babu khairu ma ya tajinu nasibin annabi ta bata samu aljanu ba masu khairu ta khairu jin jin nasibin kenan annabi iya zawwa ya tattamuna su zo su kasa wagar su a karantar da su su koma zo su tambayoyi na addini su koma suna zawwa kuma akwai sabai ma suna naka abu suna nan a yau kana wani wajen zuwa su kai kenan to wannan kenan a hana mu kenan tsarki da kashi ko kashi bisa cikin abin da ake ma'ana wannan da su aka ce biyan bukata da su na goge abin da shakazanta da su to nan mai yawa masalar yanzu da ake ake da fafiye jini wannan takarda safe banan paper da ake taban daki an ce wannan dutse babu cewa ainihin dutse ga zai ya kai ba dutse ko kara ko ice abinda kun sai manzana kullum musulunci da ke sauki kai annab sai ambaci kan kuyi da kaza inda da cewa da dutse kaɗai za a yi ya ce kan kuyi da komi ya dutse kaga da ka zace ka yi da da komi ya dutse babu hala ya ambato kashi ko kashi wanda shi ya karantar da kai ke nan wannan dutse shi ya samu a cikin sauki kenan lokacin da ka samu kanka wani abun gogewa gare ka ba dutse ba kenan icen ne kara ne fafiyar jami'in ce kana iya yi da ita wani takarda ta goje kashi kana iya yi da ita inda ta goge shi kenan ba wani matsala komi wannan annabi ko abin da ya ware gashi tara salama ko da kashi da kashi an ce kuma da wani abu auna baka wanda ke da daraja ko kima ko da shi ne kuran mai tsarki ko zaka wulakanta shi kuran سي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول كتركك معنى كتركك دقو أري فإن عامة عذاب القبر منه domin yawan azabar kabari tana samuwa daga wutsari rashin kulawa da shi wannan bai kawo ruwa ya bukari kuma sun ta inganta annabi sallallahu sallam ya zo hucewa wajen kabari guda biyu wanda yake ta wa'annan muta wa'annan kaburan guda biyu ana azaba ga masu wa'annan kabari guda biyu ana masa azaba cikin wani abu mai sauki a wajen idan mutane ba abu da mai girma ba amma abu ne mai girma mutane suna raina abin amma abu ne mai girma ce ɗayan kabarin biyu da ake ma azaba ɗaya annamimi ne annamimi mai gulma ce da farmata ko mai ɗaukar magana wannan ya kai gidan wannan ya kai wannan ya gama fitina cikin mutane annamimi ne ɗayan ake mai azaba har aka bayyana wa annan sarkama da azaba da ake mishi ya ce shi kuma wannan ɗaya bai tsarkaka ko bai kare kanshi daga wutsari wutsari ke na iya taɓa shi kuma ka kare shi abu nan sauƙi da zaka abin sauƙi amma ga wannan abun ke rushin kulawa da tsarkar wutsari ta sa an mai ko ana mai azaba har ta kai azaba aka bayyana wa manzo- annabi sallallahu alaihi wasallam ya gano ya ana mai azaba kenan laifi ne rishin tsarkaka daga wutsari mutum ko kokarin bakin kare kanshi da kai ya taba ka inda ya taba ka wanki sai da ayi dubara da neman wurin da ya dace da yin dubara da zaka yi dai wutsarin kai ya taba ka kaga kake ko a kagurin balle maganin mata sun wani hadarin eh ya komo musu da kyau da yawa kenan dole a yi kokarin tsarkaka da kulawa da wanke inda ya taba iyasa da yawa daga azabar kabari tana samuwa daga rashin kulawa daga tsarkaka daga wutsari wannan ruwa ta tattara kutun yace lil hakim aksaru azabul qabr min al bawl mai yawan azabul qabr daga wutsari duk da wannan matadis ne sha wannan lafazin wancan da ya zama wannan wannan shine abin da zamu doka na wajen biyan bukata wajen kulawa da tsarkaka a tsarkake a wanki sai wa an suraqata bin malik radiyallahu anhu qala علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البهقي بسند ضعيف كمان da aka samu ruwa da aka dangana ma suraka cewa ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi sanar da mu akan bayan gari mu zamuna akan kawa ta hagun ka dogara da ta dama ka kafa ta dama kenan ka zana zaka nan mai soga in zaka yi kashi ka zamana kan tsawa ta hagun kana kanta kuma ka kafa ta dama na gwan shine na ga miziya cikin adabikin zal haja kawo shi to wannan yan uwa ko da iyayewa an jaraba ne ya dadi ya sauki amma bangaren ruwa ce manzo Allah ta ganganta ba wannan iyawa da jarabawa ne ko hakin ya dadin yi ko ya sakin wutarwa wanda mutum ya jarraba ba balahi bane ba ba ce dan ba dan ba hani bi zuwa ce ba ba zama ba hakan gwadara ma ko babu kenan mutum ya balahi bane ba balan ya ji dan haka nan kenan amma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutum yayi amma ko da mai zauna ko ta gum dai da mai dadi dai shi dai ayi kokarin kaucewa komawar najasa وعن عيسى بن يزداد عن أبي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينطر ذكره ثلاث مرات فيما رواه ابن ماجه بسند ضعيف ابن ماجه ذو أن رواية بإسناد ميروني كان شما دي بإن جنتم هو مسألة فلينطر wata ruwa faisal mana iya kawo magana cewa dai kamar da aka ce ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza bal ahadukum idan ɗayan ku yayi wutsari falyantur ya kalkade zakarin salasar su to wannan akwai ta za ce siltin mu na tara tatsa da kalkada wannan da abubuwa ne na biyan bukata na hanyoyi na zaka kasa gurin duk da ruwaya bata inganta ba akan wannan magana shi dai abinda ake nema ka tsarkake kanka daga najasa kuma ba tare ba da kumta ma kanka da abinda malamai ke cewa kan wannan mas'ala ta sirtin wanatarin da ake cewa ka tatse ka kalkade ya kai wasu kai shishigi wajen matsawa wajen matsi al'aura da kan al'aura wanda an ce hatta cikin fikin malikiya cikin wata halil wanda kan wata halil cikin jawar da kilin iyaka masa da cewa yin wannan matsawa wajen matsi al'aura yana kawo rauni ga namiji iya da illa shishigi wajen matsi wutsari ka bi sama-sama cikin sauki kakka matsa makanka ka shiga matsala kurin dai a dan kakka ma da yanzu a yi dai kurin a wanke wankukun a tuburi ba wani kaidi ta tsa kaza kaza kaza kaza kaza shi dai mutum ya san dabarar da zai dai hanya ta kubuta daga wutsari kurum kakka bar wutsari kana zuwa iya ko maka ban zaka wasu ma cikin mas'alar a ban ɗaki in yi tsari ya tashi ya yi faɗa ta uku ta kwaye dawo ta kwaye koma ya zama ya sake faɗa ya ya je ya dawo duk abu ne duk wani ba kai halali illa wani abu da yau da gobe abu na yau da gobe ne mu'amala da mutane da jarabawa tambayoyi da ake yi masalar mutum zai ce in yi wutsari in ya kama ruwa ya ya ce kuma wannan an ce iya daga cikin wannan matsawa al'aura wannan matsawa tana kawo wannan raunin wannan abu ba na haka so da yawa abin da yake kawo haka mutanenmu na yanzu balle yan maraya balle yan boko masu sa pantalon wando matsatse ka zo ka yi wutsari wando a matse mutsara a matse ka kare ba wani mamaki da katse ido gangarawa wannan iya kaka da yawa na ba da yawa shawara kuma sun samu amfanin shawarar tawa na ce idan ka zo ban daki dan uwa in kana son rabuwa da irin wannan komawar wutsari ka hudda kafa dai ka ware kafa ka wutsari ba Allah shi ne kurin ku ta kafa da kurin sai ka ware da ke kun gutsaranka da ya ka komo maka eh cikin da cikin da gangaro eh ka fudda kafa ka daya ta wannan sai ka ware ka wutsarin a hankali an kare sai ka dawo daga dawo da yawa na wasan kuma sun ga abin haka ne wallahi da yawa sun jarraba sun ga haka ne lakani ne wannan wannan kenan matsayawar jiki sai da kenan bi da gangarowa ba daga tsaye gangaro kenan alka haka na aka budewa da ke a wutsari an kare kuma sa wando sai وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي, أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن لا يثني عليكم فقال إنا نتبع إجارة الماء رواه رواه البزار بسند ضعيف وأصل في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة عبد الله بن عباس yake cewa annabi sallallahu alaihi ya tambayi ahli quba da Allah yake yaban su fi rijalun yuridun an tatahuru ko wannan kenan wannan cikin quba akwai wasu mazaje da yake guna an tatahuru suna son taraka yake guna an tatahuru suna son tsarki to wannan annabi ya tambayi ahli quba wani irin tsarki ne Allah yake yaban ku da kuke yi to sai suka ce inna mutum jata alama muna bin dutsi da ruwa kenan suna gogewa da dutsi kuma su biyo baya da ruwa yace wannan ruwa ta bazar ta zo da sinadi mai rauni a san ruwa ya kusa suna abi dawud ibn kuzaima ya inganta wannan ruwa hadisin abu huraira ba ibn abbas ba amma a can ba magana muna bin dutsi da ruwa inna nastanji bil ma'in muna tsarki da ruwa shi na ce magana mai inganci ɓangaren sanadin hadisi mutanen ƙuba suna tsarkaka ne suna kama duk da shari'a ta ba da dama a yi da duwatsu to amma su sun yi aiki da ruwa wanda dama an ce ruwa dutse an baka dama ja'iz ka yi amma ka yi tsarki da ruwa shi ya yi to su suna ɗauka wanda ya suna aiki da ruwan shi na allah ya be su suna son tsarkaka kan wannan ne dama cikin malamai suke inkarin maganar gama dutse da ruwa kurin in kai ko kai wannan ko kai wancan gama biyu suna gama kaman shishigi ne tunda bai tabbata ba annabi ya gama annabi ɗaya yayi wannan ko ya wancan shine abin da ya tabbata gari annabi sallama ba ta samun zana sallama ya gama biyu a ruwaya ce ya gama ɗaya yake ko ya wannan ko ya wancan wannan su ne ladubba na qada'ul haja na yanda mutum zai biya bukata layanwa akwai masala ta kama ruwa wanda wasu wani zaga mutum kamar an doka ƙa'ida za ku iya cikin biyar tambayi da ake cewa mutum ƙa'ida yanzu a wanda ya je kama ruwa a kama ruwa sai in ka bukata in ka tsari ne ko bangare sun sai na arwalla sai ta wuro ne da iska musamman na ya barci ko iska babu ƙa'ida sai a wanda ya je kama ruwa daga wasu lokacin cewa sai an jan kama ruwa ta kwanar ruwa a kama ruwa ya yi kawo tsari ko bangare ko wani abu da mai wata nambazi amma haka kurin don tawarwaye da iska ko barci zan yi arwalla ba wani bukatar jan kama ruwa kun yi arwalla ta kun ba wani abu wani ma kuma zai kawo iska ta wuta wani an wanke a iska ba kashi bace ba kashi ne a wanke tusa ba sai a wanke ba kun ta wuce ta wuce kurci kenan ha in ka an kai mi in ka kwace ka rike ta shi ne in ka in ka take kenan an kai waye ba ka rike ta illa abin da aka hana an hana kana sallah kana mutsa mutsi baka nutsuwa a ta gwamnati ka sake ta ta tahi ka jaga wallahi zabuwa لأنه يتعلم ثلاثة لما كتل أخبثين ما هو حقين أخبثين أخبثين بابا سلا قوندكي مثلا مثلا سلا قاشي قوس أريا سلا يا قدن كي دوكا تكبتي سلا بابا سلا تنتهانا كنتوا أما دان كايشي misali iska ka rike ta ko tsarin ya zo ba sha ba daban ka bai hana komi ka sallah ba ta ba sai ba amma an ce da kai sallah kana wata masa gurin ta huto gwanda ka iska ko ka je kai tsarin ka kare ka zo ka sallah cikin nutsuwa da nutsuwa sallah za ta yi rurin sallah an za samu nutsuwa a cikin sallah kin ba so a samu sallah ana ana matsa matsi sai ai kokarin kenan haka nan kuma ga masu akwai yazo a sunna cikin musulun darimi haka imamu bayaki akwai ruwa tabbatatta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla ko ya watsa a wandan shi zamu ce a gaban shi an ce wanda irin masu kokonta wannan wannan shi maganin hukuntu in kai arwalla kama ruwa kan kama ruwa da kuma ka watsa a cikin wannan ka an ce wannan an gajawa lemar ka ce kudin shi ne ba lemar masu kokonta wannan masu kokonto kenan mutum ba yaƙi ne gaji ba an zo lemar ka ce wannan ruwan ne kurin na annabi iya kan ko ya watsa ya dan lema a gaban shi daga sama saman tuwar shi sai babu sabo babu na hukumin junub babu mas'alar wanka kuma da hukumcin janaba an ka ce an san dai janaba abinda yake sama ga namiji imma dalilin saduwa da mace ko kuwa dalilin mauliki na saduwa da mace ko wajen wasa da ahu da mani fitan mani su suke sa a samu janaba ta kuwa so kawai janaba sai ka yi zina wani suka ce zai wani malam mata mata kama an ka je ka yi wanka wallahi wani ba shiga da wani wai shi mamaki maki da matar ka kai wanka wai shi yake a wurin sa wai na ba ya kaza ne shekara wajen nawa kuma da arme da iyali amma wallahi bai san ba da cewa wai ana wankan janaba shi a wurin shi kullun yau da zina kuma wasu kuma su kuma su ce in zina ce aka yi wanka wanka wanka bai ba ya maka wanka a jahannama mai zan haka cikin wadatanta baka nan ya ce wanda ta na wani mai zan koya tuba koya tuba an wanka a jihannama ta gaskiya wanka daban laifi zina daban a tuba ga Allah haka tuba ba kama ka kama haddi ba shikenan amma magana cewa ya zuwa maka a jihannama idan maka tuba ba a takaice dai wanka kurin abin da yake kawo wannan wanka da jaraba wannan su ne kurin mutum wani ta kota hanya inda ya wuta inda da sha'awa ce haka saduwa da mace ta kota hanya dole kurin sai an yi wankan janaba wannan kuma can magana ko ba daban amma dai magana wanka in dai an hada da mace da namiji an hada al'aura wanka za a yi wahai mulki sha'awa wanka za a yi kuma mulki yan wanda biya ce don na ga akwai matsala wani ana yawan tambayar matasa maza suka yin ta haka mata malam wallahi yawan mulki nake ina mulkin abin mai tsara musu hankali balle magana mata duk a musu tambaya ga muke musu arbi wata kwanan suke wani mun tambaya ga Najeriya ne wacewa ita kwace mata rukuya mata rukuya ne me take ce malam ina yawan mulkin namiji in hakan yana tashi kina ce shekara ke nawa kina da arni sai shekara 20 ko da biyu kuma bata arni da ce ne kina me matsalar ba wata rukuya ba wata aljini kamar ta kamar da jamare ki ita Allah babu babu aljini na ji kilau ɗabi'a ke na wani kuma duk wanda ya balaga ya da wani sha'awai a ta ce tana mulki ko tana mulki kuma tana bada nono na ce su kike ya arziki a gumai matsalar idan ta dona iya gurin da ya mace iya gurin ta ce ta samu aminci ta arme tana iya to sun fara maka da rukuya cewa wal jini ne ah wai wai hawa ya masa shawara wasu a mata wal jini ne sai meta wal jini ne ma wal jini dabi'a mutunci dabi'a mutunci ko namiji tace lahi kire bai wa Allah kullun ayi kokari ayi almi wannan magana ba matsala bace ba jini bane ba haka ne dukkan hadafi haka nan namiji ya mace tana yi mulki namiji ne ba san duba da balaga iyayi kuma wannan magana da kira ba da nono burin kin ki samu daki ayu shi ne gurin ki ba samu lafiya amma za ta waya ta mutar kuya a jini ne ta jini hawa kenan namiji iyayi mace na yi mulki na na mu'amala don da balaga dabi'a ce ta dan adam za ga ruwa gaban nan sarsala sai wa an abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu qala ta'ala radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u min al-ma' rawa muslim wa asalu fil bukhari nan abu sayyid al-khudri ke cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ruwa daga ruwa nan karin magana ce asali nan farkon al'amari cewa ruwa na wanka kenan wanka da ruwa bai hawanka sai ka an hudu ya kawo da ruwa ne farkon lamari mutum ko da ya da matashi in dai bai hudu mani ba bai wanka wannan farkon lamari haka yake hatta kan sabai da wasu saman labar an shaya ba wasu habai daga ba suke gaci kawai ayi suka ga kuma na ba wanka na kace kai ma'ana ba wanka mutaka ba domani ba alhali warkon da marina ta ta cikin gucin maso da harko haka ne sai an hudu ruwa kina ga mun shi kina haka ga mun ba hudu ruwa ba shi to to nan dai nan zai doki an mulki ne magana sana wurinta an mulki ne mutum ya mulki mu'amala da mace kuma ta wato ana da namiji da abin da aka da mulki ya ka tashi sai ba ka koyi ba a jiki ba ruwa ko daya to ruwa bai hauka ba bana baka wanka baka wanka na janaba ko da kai mulkin saduwa da mace in dai ba a ga ruwa da sai ba namiji ko mace magana kenan kenan ruwa iya kama ka na wanka in ka hudu romani akan mulki amma amma mu mutu ne ba ga magana gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يتي آه يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهادها فقد وجب الغسل وزاد مسلم وإن لم ينزل abu hurairu ke bari labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma manzana ya kowa kumya wani abu ne wanda ba magana kumya abu ne na na mu'amala na addini ya kowa kumya nan zama ya kowa kumya haka ta nan kumya nabi ya ke budurwa a cikin kewayen ta kumya nabi zanama iya kumya wannan kalmomi sun zo a sharance annabi ya bayani da kyau ya ce iya maganar mu'amala ta saduwa da mace ita ke magana abin da ta sa wanka yace idza jalasa baina shu'abi al-arba idan ka zamna tsakanin gababuwan ta hudu gaba hudu hannu da hannu biyu da kawabi ko kan magana take kenan idan ka zamna ma mace tsakanin gabar ta guda hudu sun mu jihada kuma kai kokari kai aiki da kawan matai yace ka fakada da gusul wanka zama wajibi ruwa musulmi zai ce wa illamin zu ko da baka hudu mani ba kenan nan kowa sun a hili kenan saduwa dole tare da mace wata ruwa ce zai ta ƙarfi fana ne faɗa ta da gusur wata ruwa ya ce idan sallatu biya ga mu kuma wanka zama jini dole iya kore wancan masala ta cewa da harko haka ne cewa an haka sadu in babu in ba mani in ba hudu in ba hudu mani babu wanka da haka ne amma daga baya ko da ba hudu mani ba in dai da mace aka hadu aka hada al'aura to wanka ya zama wajibi shi ya ce maka wa illam yunzil ko da bai hudo da mani ba wanka wajibi wannan shine abin da zamu doka akan wannan mas'ala ta ta saduwa ya kawo ta ruwa daga ruwa na magana inda aka aka hada da mace namiji kuma aka kokari zai wanka zama wajibi akan shi wannan ruwa ya ce muttafaqun alai bukhari da muslim suka kawo ta a cikin muslim ne sai kawo wa illa music na ganguci akan samu a cin ruwaya saba sun kawo ta kowa sun kawo ta amma ce maka ce maka wannan lafazin wane ne kenan ya kan yi a can ka ga maganar amma lafazin ba da gani a nan ba ba dole ba za a ci zaka ruwa haka na a rubuce za ka dan bambancin kalamomi ko wani wuri zuwa wani wata hana harafi da wani zuwa wani wuri amma da duka kowa kama magana amma yace a lafazin musulun bayan haka bayan ce baka fada wajen musulun yace wa illa minzu kenan wanka ya zama wajibi wa illa minzu ko da bai gudo mani ba yace wa an anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تكتسب متفق عليه زاد مسلم وقالت أم سلمة وهل يكون هذا قال نعم فمن أن يكون شبه نعم أنس بن مالك يبال لاباري wannan ruwaya imam bukhari ya kawo ta haka imam muslim ya kawo wannan ruwaya me yake cikin wannan ruwaya wata ban ta ta mazanta ya rasulullahi me matsayin idan mace ta ga abin da namiji ke gani ke na taimata mulkin saduwa da namiji me hukumci a kanta na dis mata ce mata ce mata da wani mata ce a can tabanin karanu na na na babu shi na kashin a nan naku kenan mun yi sanar shigo? eh haka ne wannan babu shanawa babu shanawa ya ce wa an ummu salama an ummu salam وهي مرأة أبي طلحة وهي مرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل الغسل إذا تلمت إذا تلمت قال نعم إذا رأت الماء شيء مغنى أم سلمة تكي تشوى أم سلم yake maka bayani wace Ummu Sulaim matar Abu Talha baba Anas bin Malik ko Anas bin Malik baba baba Anas bin Malik Ummu Sulaim tace ya manzon Allah inna Allah la yasta min haqq Allah ma'ana bai jin kunya wannan gaskiya ma'ana Allah kunya bata hana Allah gaskiya kenan abinda shi haya dini ba magana kunya Allah kenan bai kunya ta barin fadin wani abu na na gaskiya tunda zai ta ta kawo shi huda kenan ka ga laifinta za ta yi wata tambaya da take da alaka da mu'amala a kan kan mace a ce mace ta hannu tambaya to addini ne sai ta kenan ma ba wani kunya ka haka tunda lamarin addini ne sai ta kare kanta maka akan shubar to kun sai je ho tambayar fa hala alal mar'atu gusulu za ta lamat ya su da shi yanzu mu wanka ya ho wace in tai mulki kala na'am yace i kina wanka ya hauta amma ce zaratar ma za ta ga ruwa kina idan tai mulki kuma ta ga ruwa muni ya hoto ba ta tashi to kina mata babu babu komai bi hoto ba kina bata wanka shine kenan abinda za mu kara nan sai na wan kenan wa an ana sarar kiran shi don umar salim wadda aka labarin kanta an azubu da malik ana sake cewa manzan sallar sallam ya yi magana filmar a tattara sai manami ya mara rajul duk da babu kan babu tashi ne babu gini babu tashi ne ya ce manzala ya yi magana a kan mata filmar a tattara sai manami ya mara rajul mace ta ga abin da namiji ke gani annabi sai ya ce a yi takatattin ta yi wanka samacin sharaɗin in ta ga ruwa na mani ya wuto haka bakwai dandan mulki zara musulun a ruwa musulun ta yi ta yi faƙarci umu salama umu salama ke nawan tambaya da umu salama ta yi umu salama tana zamani saccen take wani labarin abinda sai umu salama ta ce wahal ya kuna hada tun za haka an samu haka nan ana samun mace ta yi mulki da namiji a ce wannan iya karantar da kai ke na mulki ba ko bake eh akwai da haka ne akwai da bisa taban akwai da bisa namiji ne bai akwai mace batai san mata mulki akwai haka nan kwarai ka ta mutum mamaki ba take to za a san mace tana haka nan sai mulki namiji sai mace ta na yau daga naka samun kama ta namiji ta uwa da da uba ita ba akwai ruwan ta tana samun akwai ruwa tare da tabbas ana da tabbatar da samun kenan ruwa yana wata daga cikin mace وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع tana cewa a manzan sallallahu alaihi wasallam iya wanka daga abu hudu min aljanaba wa yawm aljuma'a wa min wa min alhijama wa min ghusl almayyit rawa abu dawud wa sahu haka dai suka kawo ruwaya cewa manzan sallallahu alaihi wasallam yana wanka daga abu hudu daga wankan janaba iya wankan juma'a iya wanka an aka mai shashawa an yawanki mamaci wannan matsala kamar mai ce su jami'an nufin wani bayanin cewa dan an kawo ruwaya an ce ba ta inganta ba to ba wannan matsala ka ture abin da yake ɗauke da ruwaya gaba ɗaya ya kai wannan masala a same ta a wani wuri daban a hanya ingantatta amma wannan labarin da zuta wannan hanya shi ake magana wannan isnadin bai inganta ba yanzu nan me magana inkari an san ma wankan janaba wajibi ne ba mai inkarin shi a duk musulmi ba mai inkarin shi haka nan wankan ranar juma'a akwai mai inkarin shi illa saɓani wajibi ne ko kuwa ma'ana suna ce musabba wannan shine bin musabi ne amma dai kowa ya san akwai shi wankan bugun jini ne da ake nuna jini musabi ne shi ne bai cikin wanda ake wajibi tabar wanda cikin wajibi haka wankan wanke mamaci mun yi bayani a baya na maganar mu na wanka wanda ya ka ce nidda nan wankan mamaci za a wani magana wanke mamaci shi ma dai wani ba magana wanke mamaci cewa an san wajibi ne a wa wanda ya mutu wanka amma dai kurin wannan ruwa ce yake magana bata inganta ba amma masalolin sai a cikin darasi na gaba za mu ga masala ko ne mai zaman kanta kuma a kan shi kenan ba mu dogara da wannan sanadin amma dai masalolin ba wani aibu a kansu ina ganin ya kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh